أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ترى قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبو إيد تريه أولى ثلاثين ترى wanda ya daidai da 24 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2018 dan alhamis ne ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar muna cikin suratul ma'ida a jiya mun tsaya aya ta 44 zuwa aya ta 45 don haka insha Allah za mu ɗauko kan aya ta 44 muna fatan Allah ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa katabna alaihim fiha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa katabna alaihim mun rubuta musu ko wa katabna alaihim mun wajabta a kansu fiha a cikinta bamiri yana komawa zuwa ga at-taura shi yasa malamai suka ce wannan wa katabna yana da ta'alluki waɗansu suka ce shi na da ta'alluki da kalmomi guda uku ma'ana waɗansu suka ce na alaƙa da yahkumu biha waɗanda suke yin hukunci da ita yana daga cikin hukuncin da a cikin at-taura katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a shi na da alaƙa ne bi mastuhfizu min kitabillahi an ce su tsare littafin Allah subhanahu wa ta'ala duk da yake sun canza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala faɗi tun da ya ce yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi sun caccanza shi canzawa kuma ta hanyar rubutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila kaga yaktubuna alkitaba bi aydihim suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillah sannan su ce wannan daga wajen Allah yake kaga ta hanyar rubutu sun canza wadansu ayoyi an gane ko sannan kuma ta hanyar magana ma'ana karatu da ƙara wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna suna suna caccanza zance wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitab wa yaqulu يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون an gane ko wato imam al-asfahani a cikin al-mufradat fi gharib al-quran yake cewa me yasa Allah ce fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba alhali yahudawa sun canza ayoyin Allah ba ga ba ta hanyar rubutu ba kawai yake cewa saboda ita shi rubuta abu yana sawa abin nan ya jima banna ta dore idan mutum yayi magana yayi tawili tana yiwa mutanen da kansu ke ganin shi za su tasirantuwa da shi amma in yayi rubutu ya aje zai zan gadin gadin gadin gadin shi yasa Allah ya magana akan kitaba a can ya nuna tana da azaba mai girma fiye da wata magana ta daban amma dai shi kanshi tawilin in aka dauka gobe ana iya aiki da shi mun fahimci wannan da kyau ko kenan sai ya zama to daga cikin abin da an ka umurce su su tsare annan nafsa bin nafsi istufizu an nemi su tsare shi kas su kara kas su rage waɗansu malamai suka ce a'a yana da alaka ne da wala tashtaru bi ayati samanan qalila kan ku sayar da ayoyina da wani dan abu na duniya kaɗan wanda muka yi bayanin cewa duk abin da za a baka matsayin imaninka da kuma gaskiya shine samanin kalila komi yawansa ko ba haka ba to ka a baku wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi kakku karba sai ku yi hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko ba haka ba tunda mun faɗa cewa sun canza waɗansu ayoyin Allah sun sayar da su ko fa nabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun ko ba haka ba to amma kuma in za mu yi adalci sai mu ce ba dukkan su bane sun ka canza waɗansu daga cikin su kan sun canza ina fata an fahimce ni ko ba haka ba waɗansu daga cikin su Allah ce wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila kaga wannan aya ta nuna daga cikin ahlul kitab ba kowa ke sayar da ayoyin Allah ba in ko mutun yayi haka bi a hukuncin sa ranar tashin alkiyama bai da rabo wajen Allah innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun dan haka dai Allah shi muna tsari da koyi abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar na gaskiya wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu ko mun wajabta musu a cikin at-taura annan nafsa bin nafsi cewa kashe rai daidai shike da rai in mutum ya kashe annafsu dan ana nufin wato al-insan in mutum ya kashe a kashe shi wal aina bil aini wato idan mutum ya taba ido a taba idonsa in ya cire a cire in ya yi rauni a yi masa rauni wal anfa bil anfi hanci da hanci wal udhuna bil udhuni zalun tana da dhamma qurra jamhur sun karanta haka amma imamu nafi' shi yana yi ma wato zalu sukun yace wal udhna bil udhni was sinna bis sinni haure da haure ko wato haƙora da haƙora wal juruha qisas sannan kuma rauni duk inda ya kasance cikin jiki qisasun sai ayi qisas ma'ana ayi sakekeniya a dubi inda mutum ya aikata wannan aya tana da kira'o'i waɗanda aka karanta daban-daban guda uku na farko akwai kira'a ta al-imamul kisa'i shi imamul kisa'i ya karanta wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsa sai ya karanta wal ainu bil ain wal ainu bil ain yayi ma ainun dhamma wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sinni wal juruhu qisas sai ya zamanto kowace jumla matsayin kanta take ita katabna alaihim fiha ita annan nafsa bin nafsi wato ma'ana jumla ce ta inna tana matsayin mubtada da mubtada da khabar sun koma wato matsayin jumla mai zaman kanta to sai a yi atafin jumla akan wata jumla domin ana atafin jumla akan wata jumla ina fatan kun fahimta sannan kuma qira'a ta ibnu kathir da ibnu amir da abu amr ibnu ala da abu ja'far su ko sun karanta tun daga wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal udhna bil udhuni was sinna bis sinni amma sai sun karanta wal juruhu qisas sai zaman to duk wancan ma'atufi na hawajjan wal juruhu wawu sai ta fita kenan ita juruhu din ta koma mubtada qisasun ya zaman to khabar shi ko annan nafsa bin nafsi nan ne mubtada wal khabar wal ayna bil ayni qira'a ta jamhur wanda kuma su ne da bamu karanta ba ko sauran qurra wanda yanzu Allah mai karanta dukkan su an to da su da fatha wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha dukkan su abin da yake karantar da su qisasun duk cikin waɗannan za a yi qisasi ina fata an fahimce ni sai zamanto wato an ismu anna an-nafsa معطوف عليه والعين معطوف عليه والأنف معطوف عليه والأذن معطوف عليه والسن معطوف عليه والجروح to qisasun dukkan su za a yi qisasi wannan shine hukunci da Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta kaga a cikin at-taura an ce in mutun ya kashe a kashe yanzu kuma turai ko ba haka ba sun ce suna bin yahuda sun ce suna bin addinin annabi Musa alaihi salam to ina hukuncin kisa yake gare su in mutun ya kashe sai a ce ba a kashe shi kaga ba su aiki da littafin da aka tamkar musu mun fahimci wannan da kyau ko to amma kuma yanzu na an ce in mutum ya kashe a kashe to a cikin alkur'ani shi kuwa na Allah ya faɗi hukuncin da a cikin attaura to a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala kisasi ma yace ayi kenan yanzu muna da wata ka'ida idan hukunci ya zo cikin shari'ar da ta gabace mu Allah bai shafe shi ba za mu yi aiki da shi to amma kuma idan ya zo a cikin shari'ar mu to kuma yanzu za mu ce namu din shi za mu aiki da shi don shi ne sabo ko da ya saba ma wancan din ko da bai saba ma wancan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to a cikin alqur'ani tunda can fiha a cikin mi a cikin at-taura to shi ko cikin alqur'ani mi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba mai jalalain ya ce furida alaikumul qisas Allah ya wajabta muku yin qisasi kaga masu cewa in mutum ya kashe mutane ba a kashe shi sai dai a kashe gidan kaso a sa mai shekara 100 ko 200 ina adalci yake tsakanin mutum wato mutum ya kashe rayuka kuma ce ba za a kashe shi ba ina adalci yake ina an kare haƙƙin dan adam da yake cewa an kare an wato an tace haƙƙin dan adam in an ka kashe wanda ya kashe to su waɗanda aka kashe su ko menene dabbobi ne ko tumaki Allah ya ce to ya ce ayi kisasi fil qatla a cikin wato al'amarin kashi wasfan fil hurriyati wal islami wa ghairihima ana dubawa akan abin da ya shafi wato al hurriya kasancewar mutum da wal islamu da musulunci wa ghairihima yace tajuzul mumathalatu fi'lan tabbas ana yi bi an yi qutala bi misli ma qatala a kashe mutum da abin da ya kashe wannan ƙari ne na mai sharha ina fata an fahimta ba mai jalale ne ba in mutum ya sa bindiga ya halbe abin da ya kamata a sa bindiga a halbe shi domin mun baku labarin wata wani bai hude da ya buga kan wata baiwa akan waɗansu duwatsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci a yi mai haka kenan sai in ya kasance da sabon Allah ne an ka ce ba za ba za a yi haka ba al hurru da yuqtalu bil hurri ana kashe shi in ya kashe da wala yuqtalu bil abdi amma ba a kashe shi in ya kashe bawa wala abdu bil abdi me yasa sabani akwai tsakankanin malamai bawa shi in ya kashe da za a kashe shi wasu malamai suka ce za a kashe shi in ji hanafiya waɗansu malamai suka ce a'a ba za a kashe shi ba domin akwai abin da ake ce ma qiyasu shabahi qiyasu shabahi shi bawa yana da kama da dan adam ta hanyar cewa mutum ne sannan yana da kama da dukiya to waɗansu malamai suka ce a'a a kalli kasancewar shi dan adam sai a kashe wanda ya kashe shi waɗansu malamai suka ce a'a a kalli kasancewar shi dukiya an gane ni kenan an kalli kasancewar shi dukiya to nan za a yi zancen diya ne da abin da ya kama da haka ina fatan kun fahimta to ya za mu yi mu gane hikiman malamai a cikin wannan yanzu misali bawa ne yana karkashin wani mai gida amma sai ya je sai ya kashe wani mutum saboda dama ya gaji da bauta kaga in an kashe shi ya samu biyan bukata ya huta ina fatan kun fahimta sannan Allah subhanahu wataala ya ce wal abdu bil abdu bawa in ya kace bawa a kashe shi wal unsa bil unsa mace in ta kashe mace a kashe ta sai mai jalali ne ce wa bayyana sunna sunna ta bayyana anna zakara yuqtalu biha namiji ana kashe shi in ya kashe mace shikenan magana ta kare faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umurci yayi umurni bi raddi wato ai dakki a buga ra'sa yahudiyin kan wani ba yahude bai na hajaraini tsakanin duwatsu guda biyu li rabbihi ra'sa jariyatin saboda ya buga kan wata mata baiwa kenan rawahu shaykhan imamu bukhari da muslim suka ruwaito shi wa annahu tu'tabaru al-mumathalatu fi ad-din amma ana kallon ana hankalta ma kamanceceniya ta addini fala yuqtalu muslimun ba a kashe musulmi walau abda dan koda bawa na bi kafirin da kafiri walau hurran koda dani li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yuqtalu muslimun bi kafirin in musulmi ya kasa kafiri ba a kashe shi to waɗannan nasoshi su ne waɗansu da su a to an ce in musulmi ya kashe kafiri ka a kashe to kenan aje a kashe a ba umurni ne an kai ba ba amma in musulmi ya kashe kafiri to diya za a biya kafirai ina fata an fahimce ni ko ba haka ba sai ku ɗauki diyarsu in ba za ta jawo muku matsala ba an gane ko sai ku bayar in musulunci na da ƙarfi an dokoki na da tabbata suwa amma yanzu ina kafirran sun yi musulmi kima yanzu an kashe ma isra'ila mutum guda sai ta kashe mutanen falastini mutum ɗari biyar a matsayin mutum guda to kaga yanzu ma al'amarin ya juya kuma suna cewa kaza sannan kuma ɗan amurka duk inda yake ya fi wanda ba amurkin daraja ba su a wajen amurkawa saboda hakan ga ba ka da izinin ɗan amurka ko kai ka haife shi in ka zo da shi nan to dole amurka na ta ci gaba da kula da shi duk mutanen da an ka haifa amurka masu nationality american a nan kasashenmu daga lokaci zuwa lokaci ana zuwa ana turawa a ga lafiyar su da komai da komai ba ka da izinin ka taɓa su domin matsayin amurkawa suke kaga su sun nuna cewa sun fi waɗansu mutane Allah subhanahu wa ta'ala ce to faman ufiya lahu duk wanda an ka yafe masa min alqatilina daga wanda ya kisa min dami akhihi na daga dan udan jinin dan unshi almaqtul shay'un na wani abu in an yafe ba bi an taraka alqisas minhu kina aka barka aka ce to ba za a kashe ba ba an gane wa tankiru shay'in da an ka ce shay'un in ji shi mai jalale da aka kawo shi na kira suqutul qisas bil afwi an ba'dhi kenan da sashe sun ce mun yafe babu qisasi idan mutum ya kashe mutum mutum yana da 'ya'ya guda goma ko ba haka ba sai tara sun kace su za a kashe wancan sai aka samu guda ce diya za a biya to shikenan tunda an ce shay'un ko wani dan abu an ka samu yafewa to shikenan magana ta kare kenan sai ya zama to dai yarin jayi tara amma a cikin wannan hukunci dan haka ba za a kashe shi ba za a karbi afwa min ba'd al-warasati fi dhikri akhihi yace wa fi dhikri akhihi da Allah ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un ta'attufun da'in ila al-afwi Allah yana lallashin wanda an kai ma kisa ya yafe wa idanun bi anna al-qatl la yaqtulu ukhuwa la yaqta'u ukhuwat al-iman dan ka kashe mutum ba a cewa ka kafirta kamar yadda mu'tazila suke cewa har abada cikin wutar jahannama yana yiwa in ka tuba Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka domin an ce min akhihi daga dan uwan shi sai mai jilalin da ya ce wa man mubtada'un shartiyya aw mawsula kenan da an ka ce mankin nan faman ufiya lahu min akhihi shay'un tana iya zaman towa shartiyya kenan duk sharadin wanda an ka yafe ma in kun ce mu kuma mausuliyya ce sai ta koma alladhi falladhi ufiya lahu wanda an ka yafe masa fattiba'un ay fa alal afi ittiba'ul qatil al ma'fu wanda yayyafe zai bi wanda yayyafe ma ya bashi bil ma'rufi ya bashi diyya bi an yutalibahu bid diyyati bila unfin wala tartib zaka nemi diyya amma ba tare da tsanantawa ba sannan kuma wa tartibul ittiba'i ala al-afwi yufidu anna al-wajib ahaduhuma kenan da anka ce fattiba'un bil ma'rufi anka kawo shi tartibi ne na ittiba'in yafewa anna al-wajib ahaduhuma da diya da kisa shin wajibi ne ko ba wajibi bane wadansu malamai suka ce dukkan su biyu wajibi ne wadansu malamai suka ce a'a guda an wajibi abinda kuma bai samu fahimci wannan in mun ce dukkan su wajibi na kenan in ka kashe ba mutum mutum yace ya yafe maka kenan diya ita wajibin da ya saura amma in mun ka ce kashi shi an wajibi in ka ce ka yafi in baka ce za a baka diya ba kenan diya ta faɗi wannan shine sabanin da malamai suka yi suka yi wa alal qatil ada'ul liddiyati shi ko wanda ya kashe zai ba da diya ilaihi zuwa gare shi ai ilal afi wa huwa waris bi ihsan da kyautatawa bila matsalin ba tare da an ja lokaci mai yawa ba wala baktin ba tare da an wato tauye ba zalikal hukmul madhkur wannan hukunci da anka ambata min jawazil qisasi na halaccin qisasi wal afwu ala diyati wal afwu anhu ala diya da yafe mishi da diya takhfifun tashilun sauƙaƙawa ne min rabbikum daga ubangijin ko alaikum gare ku wa rahmatu rahama ce gare ku bi haitu wasa'a fi zalika Allah ya yalwata muku wa lam yuhattim wahidan minhuma bai ci da sadda ɗaya ba bai ce kisa ba bai ce diya ba kama wato hattama alal yahudil qisas kamar yadda Allah ya wajabta ma yahudawa qisasi wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس وعلى النصارى الدية سوكو da tsaro an kace diya za su basuwa to amma cewa diya za su basuwa babu nasi a cikin wannan sai dai in muna iya cewa an yi nasu din wannan kenan sai ya zama to wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum yadda annabi Isa ya faɗa amma wannan shi ma babu dalili a cikin sa sai dai in an tabbatar da nasi fa man da ay zalama alqatil bi an qatalahu wanda yayi ta'addanci ya kashe wanda ya kashe mishi bayan ya amshi diya ba'da zalika ba'da zalika ذلك bayan ya yafe falahu azabun alim yana da azaba mai radadi mu'limun fil akhirati wato mai tsanani wato mai radadi a lahira bin nari da wuta aw fi dunya ko ko a duniya bil qatl ta hanyar kashi sai a kashe ka a amshi diyoyi guda biyu sabani ne na malamai to kaga dai at-taura ta ce annan nafsa bin nafsi alqur'ani kuma ya ce ni kutiba alaikumul qisas fil qatla dan haka qisasi shine abin da ya tabbata ina fata an fahimta to amma kuma annan nafsa bin nafsi mun fitar da kafiri mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kashe musulmi idan ya kashe kafiri ko ba haka ba to sannan kuma daga cikin abubuwan da kamata a tattauna a kansu na annan nafsa bin nafsi in mutum ashirin ko mutum biyu ko mutum uku ko mutum hudu suka kashe mutum daya yaya za a yi a abin tambaya anan ya ku yan uwa idan muka samu mutum biyar ko mun ka samu mutum bakwai mutum bakwai suka kashe mutum ɗaya biya hukunci a kashe su to kuma an ce annan nafsa bin nafsi kaga akwai magana ko ba haka da bane halafiya suka yi cewa wato annan nafsa bin nafsi idan mutum biyu suka kashe mutum guda ba a kashe sai dai a karbi diya amma jamhurin malamai suka tafi cewa in mutum ya kashe mutum ɗaya in mutum ɗari suka kashe mutum ɗaya a kashe su wannan shi ne hukuncin Allah ina fatan kun fahimta abin da ya kamata a kashe su don mi don saboda in aka ce ba za a yi wannan ba matsalar da za a samu kenan kullum sai mutum biyu ko goma ko uku su taru su kashe mutum guda don su ba da biya yadda Qurayshawa sun kai filan da kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taru a kashe shi kabila 40 ko ba haka ko abin da ya kama da haka in sun kashe shi dole kabila su ba za su iya yakar kabiloli ba sai dai ta amshidiya to kaga an bude hanya ta banna ta kashe mutane babu dalili ina fatan kuna fahimta ka kuma za mu dubawa mu gani akwai mai kira suna Allah subhanahu wa ta'ala ce annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala an-nas jami'a kaga hurumcin raikin za a kalla shi yasa akwai ma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa da mutane za su taru su kashe mutum ko ba haka ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba su a cikin wutar jahannama ba tare da ya kalle su ba kenan misali kashe mutum ran mutum guda yana isa bai zama to sanadi shiga su wutar jahannama to tun da ya zama to sanadi ya shiga su wutar jahannama zai iya zama to sanadi a yi musu kisasi sannan sayyidina Umar an kawo wani mutum wanda mutane suka kashe shi fiye da mutum daya sai ya kashe su gaba ɗaya wata jama'a ce ta mutane sai aka tambaye sayyidina Umar to ya aka kai wannan hukunci kuma an ce annan nafsu bin nafsi yace a'a yace wallahi da mutanen Sana'a wata kafitar ta kasar Yaman ko ba haka ba yace da sun taru suka kashe wannan mutumin da gaba ɗaya zan kashe su wannan shine adalci da musulunci to mu ko yanzu ha yanzu abubuwan ga sunan dai sai a ce wancan akwai durwa da lum akwai durwa da kaza akwai durwa da kaza nau'i na kashi a cikin musulunci kala uku ne amma malikiya sun tafi cewa nau'i na kashi a cikin musulunci kala biyu ne kawai imam malik yace dalili Allah subhanahu wataala ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kaji na daya wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha yace to amma kuma a ce bayan wannan akwai wani tun da babu shi a cikin alkur'ani imam malik bai tafi akan haka ba amma jamhurin malamai sun saba mishi dalili kuma saboda hadisi na abdullahi ibn amr Allah shi kara yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qatilul khati wanda aka kashe akan kuskure shubhul amdi amma yake kama da ganganci an gane ni to shine qatilus sauti mutumin da aka buge shi da bulala ya mutu wal asa da wanda aka buge shi da sanda ya mutu to waɗannan su ne ake kira kashi wato shubhul amdi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mi'atun min al-ibil akwai raƙumi 100 da za a bayar Imam al-Bukhari a cikin littafinsa at-Tarikh ba cikin wancan sahihul Bukhari ba ya fitar da wannan da Imam Daruqutni kuma malaman hadisi sun ingantar da wannan hadisi ke dan saboda shi kashi na kuskure wato akwai wanda yayi niyyar kashewa kuma ya dauki abin kashewa to kaga wannan kashin ganganci ne akwai wanda kuma yana da abin kisa amma ta hanyar kuskure ne kamar mutum ya tafi ya halbi barewa sai ya halbi mutum musulmi kaga wannan wato abin da ya halba da shi yana kisa amma kuma niyyar shi ba haka ba shi yasa aka ce kuskure to shi ko wannan niyyar shi ba kisa ba sai ya yi kuskure wajen wato aikatawa abin da ya bugu da shi yana kisa tun da yanzu misali sanda fil ghalib ba ta kisa amma dai wani lokaci an buga mutum yana ga mutu ko bulala kuma niyyarsa ba kisa ba to shi yasa aka hada waɗannan guda biyu kuma tun da hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu zancen jayayya sannan kuma menene hukuncin diyan mace a musulunci yana daga cikin abubuwan da yanzu wannan zamani turawa suke yakan mu malamai jamhurul ulama suka ce diyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajuli mace diyar sarabin diyar namiji in an ba da ɗari ta namiji za a ba da hamsin sai ɗan karɗa adam hakkin ɗan adam su ce ya an kai haka dama kun taɓa ce mana cikin gado ba da ɗa namiji da ɗa da ɗiya mata duka gaba ɗaya dai za a rabu kaga sun yaƙi aya ta alƙur'ani wanda take karara ko ba haka nan bane kafin mu zo akan wannan qadiya to yanzu kuma an ƙara an ce har da dan shege shi ma suna da gado yanzu a bar batun ba mace da namiji kaga dai suna nan suna bi kadan kadan kadan kadan sai an isa zuwa ga kafircin na gaskiya to waɗannan su ne nassoshin da suka inganta cewa rabi ake basuwa wato akwai wani mutum ana kiran shi Rabi'a ibn Abi Abdurrahman wata rana yace sa'altu Sa'id ibn al-Musayyib na tambayi Sa'id dan Musayyib kam fi isbi'il mar'a hukunci idan misali diya za a biya ta farce na mace fa qala ashrun min al-ibil yace za a bada rakumi goma fa qultu kam fi isbi'aini nace to in farce biyu ne qala ishruna yace rakumi 20 fa qultu kam fi thalathin nace to in uku ne fa qala thalathuna yace 30 fa qultu kam fi arba'in to in hutu ne qala 20 sun komo 20 min al-ibil domin wato diyan mace daga ɗai zuwa sulusi dukkan su da ɗai da ta namiji don ɗai ne amma daga lokacin da ta wuce sulusi sai ta dawo rabin da namiji abinda shari'a ta tabbatar to shi rubai a yayi mamakin wannan fa qultu hina azuma jurhuha nice yanzu lokacin da tsananin ta ya karu 30 wato farce uku akwai raƙumi 30 amma farce hudu akwai raƙumi 20 wato azuma durguha rauninta ya girmama washtaddat musibatuha kuma musibarta ta girmama naqasa aqluha sai diya ta tarrabu al aqlu na addiya ake nuhi ba hankali ake nuhi ba fa qala sa'id sai sa'id ibn musayyib yana da cikin tabi'in kibarut tabi'in yace a iraqiyyun anta kai mutumin iraki ne waɗanda an kasan suna amfani da ra'ayi su bar nafsi ko ba haka da bane duk da yake wadan suna zargin Abu Hanifa suna cewa yana barin nasoshi ba gaskiya bane akwai musnad na hadisi na Abu Hanifa yana aiki da hadisi in hadisi ya zo gare shi fa qala fa qultu sai shi wannan Rabi'a yace bal alimun mutasabbitun ni malami ne ko mai neman sani ne mutasabbitun mai neman tabbatarsuwa aw jahilun muta'allimun ko ko jahili ne mai neman sani fa qala Sa'id sai Sa'id yace hiya sunnah wannan ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabna akhi ya kai dan uwana wannan asa in muka diba Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne ko ba haka nan bane ba sahabi bane to kuma ya ce hiya sunna to kaga sai ya zama to mursal amma kuma in an ce sunna ai ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana da hukmul marfu to da wannan ne malamai suka nuna cewa diyya ta mace za a raba ta akan diyya ta namiji ba wai haka na mutane suka faɗa ba imamu malik a cikin muwatta ya kawo wannan asar sa'id ibn mansur a cikin sunan nashi ya kawo shi da imamu baihaqi ina fata an fahimta dan haka dai a takaice diyyan mace rabin diyya ce ta namiji sannan kuma idan kafiri musulmi ya kashe kafiri ba a kashe shi akwai hadisi na abi juhaifa wanda ya zo cikin sahihul bukhari wanda ya ce qultu li ali hal indakum kitab shi abi zuhaifa ya tambayi aliyu kuna da wani littafi don yan shi'a suna cewa qur'anin aliyu yana nan an boye shi akwai mushaf fatima an boye shi to mi aliyu ne yace aliyu radiyallahu anhu yace qala la illa kitabullah babu da wani abu illa kitabullah aw illa kitaballah sai littafin Allah aw fahmun sai dai wata fahimta uqiyahu rajulun muslim wadda Allah zai ba wani mutum musulmi wadda wani bai fahimce ta ba shi Allah ya gane da shi a cikin littafin Allah aw ma fi hadhihi sahifa sai abin da a cikin wannan takarda shine abin da ke da shi littafin qala qultu wa ma hiya sahifa nace menene wannan takarda qala al aqlu hukumcin diya mun ce ba hankali ake nufi nan ba wa fikakul asiri da sakin ribabben yaki a bada kuɗi a sake shi wala yuqtalu muslimun bi kafir kuma ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri imamu bukhari da imamu tirmidhi da imamu tahawi da imamu ibnu abi shayba da ibnu al-jarud da imamu al-baihaqi da imamu ahmad su suka fitar da wannan dan haka wannan sunna ce tawa sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan haka ba a kashe musulmi da kafiri in ko mutane sun ka taru sun kashe mutum guda mun ce kashe su za a yi hadisin abi sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law anna ahlas sama da dai mutanen sama wal ard da na kasa ishtaraku fi dami mu'minin suka taru a cikin jinin wani mumini la akabbahum Allah fi nar da Allah ya sanya su a cikin wuta to kaga wannan ya nuna cewa ashe tarayyar su cikin kisa za ta iya samu su ja cikin shiga cikin wuta wannan shi zai nuna isti'nafi cewa in sun kashe za a kashe da abinda malamai suka yi bayani a cikin nasoshi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam an gane ko وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص bayanin wannan aya sai ka koma cikin littattafan fiqhu babi na jinaya nan ne zaka yi ta gane in mutum yayi kaza akwai al'ummatu akwai alwane ne akwai alwane ne irin raunin da dai mutum zai yi ma wani daidai kaza raunin wuri kaza da wurin wuri kaza raunin kuri kaza akwai raunin da zai isa zuwa ga wato zai taba fata ba zai kai ga kashi ba akwai wanda zai kai ga kashi akwai wanda zai kai ga hoto kowanne daga cikin su shi in mutum ya halaka mutum ido guda biyu za a amshi diya gaba ɗaya ko ba za a amsa ba saboda mi saboda ya riga ya kare da shi in mutum babu idanu babu da adam babi ne mai yawa wanda zaka iske bayani cikin wannan dan lokaci takaitacce ba zai iya mana isan mu ba amma dai mun dan yi muku matashiya Allah subhanahu wataala shi mun jagoranci Allah subhanahu wataala ce fa man tasaddaqa bihi duk wanda yayi sadaka bihi da shi abin nan wanda an kai mishi rauni mutum yayi ma rauni kace ka yafe don Allah ko ba haka ba fa huwa kafaratul la to kafara ce gare shi ma'ana in an zalunce ka kabbari Allah zai kankare ma wadansu zunubai in kuma ka karbi dukiyar ka saboda kana da bukata dan wani an yi mai rauni mai da kuɗin magani to in ka ce ka yi sadaka ya zaka yi bara zaka yi ba za ka yi bara ba sai ka karbi kuɗin nan ka je ka yi magani ina fata an fince ni musulunci addini ne na yafiya yana son a yafi wanda ma an ka kashe an ka ce wato in ka kashe ana iya a yafi ma balle rauni na jiki faman ufiya lahu min akhihi shay'un an iya yafe ma gaba ɗaya ka bada diya ko a yafe ma haddiya shi yasa mu nan kasashen mu in mutum yayi accident ya wato ya kashe wadansu mutane da an zo an kace za a tayya asiran su da mi da mi sai su ce sun bar ma Allah subhanahu wataala ko ba ga nan amma ke tare nan kasashen arna ka gani kare in ka buge kare wallahi sai ka biya in ka buge kare sai ka biya babu imani an ce wani mutum da ya je direba ne sai ya tuka mota sai ya buge kare bayan ya buge karen nan sai arni ya zo ce wallahi sai an biya shi saboda ba a sun san babu imani zan tankace don Allah komi komi a'a ya ce to ai ciniki aka yi ciniki aka sai kare jika talatin ya ba su kuɗi jika talatin kaji kare jika talatin shikenan bayan ya tafi sai ya bar karen nan yanzu da ya dawo sai bai iske kare ba shi ko ya san suna cin kare sai sai ko to kai kara da ya kai kara aka tuni ya ce a'a gawo kare gare shi wanda ya bari an tanye mai gawo shi a biya shi aka je wajen shari'a kuma jujiyar ba shi gaskiya ya ce nawa za a biya kai ce jika ɗari da hamsin tun da arni arni ya bai san Allah ba Allah ya kyauta wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar ba fa ulaika humuz zalimun wadannan sune azzalumai sai Allah ya ce wa qaffayna ala atharihim wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn maryam musaddiqan مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين zancen diya kafiri da muka yi bayani kafirai kala-kala ne akwai kafirran amana akwai kafirran yaki akwai kafirran da ba za a karɓa diyarsu ba saboda sun zo sun ƙetaro da cikin ƙasashenmu ba tare da izinin mu ba kafirran amana su kuma za a iya biyan diyarsu waɗanda muke muna da amana da su don haka kawai da an ce kafiri ya ɗauki kamar duddai ne wa qaffaina ala asarihim aslin kalima ta alqafa tana nuhin ƙoƙuwar kai ta baya ko ba haka ba to shine ake cewa qafahu bayan kansa an gane ko to in an ka ce kaffaina kamar mun sanyo bayan shi tunda wanda zai zo bayan ka ai zai zo bayan ta bayan kanka ne ina fatan kun fahimta shine asalin sa to wa kaffaina a cikin har da alqur'ani a cikin suratul hadid thumma kaffaina Allah yace sai kai hankali in kana cikin suratul maida ka ce wa kaffaina in kana cikin suratul hadidi ka ce thumma kaffaina domin alarmomi suna samun matsala a cikin waɗannan ayoyi wa kaffaina ala asarihim sannan muka biyo bayan su ko ala asarihim akan gurabunsu domin in kayi tafiya kayi tafiya za ka bar taki taki alama to waɗansu za su zo su bi ta wannan hanyar su bi bayan ka ko ba haka nan na ba to amma nan ba ana nufin sun bi su ta bayan su ba a'a bayan shuɗewar zamanin su su annabawan kaffaina ala asarihim bi isa ibn maryam sannan an ka turo isa dan maryam alaihi salam an gane ko su annabawan nan bayan sun shuɗe sai annabi isa ya zo musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura yana mai gaskata abin da yake gabanin shi a cikin at-taura shi da kanshi annabi isa ya faɗi wannan a cikin suratu ali imran ko ba haka bai ce wato wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum shi da kanshi ya faɗa sannan kuma Allah ya tabbatar da wannan wa atainahu al-injila Allah ya ce mun bashi injila shine littafi da aka ba annabi isa alaihi salam allah subhanahu wata'ala ce fihi hudan wa nur a cikin injila akwai shari'a sannan kuma akwai haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura ta'kidi ne yana mai gaskatawa abin da ya gabace shi min at-taura na at-taura an gane ko na farko dan suka ce shi isa yana mai gaskatawa an gane ga kasan tsammanin musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura duka ɗaya ne wadansu malamai suka ce nan an ce bi isa ibn maryama kenan shi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura na isa ne amma wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min saura shi ma injila kin nan musaddiqan lima bayna yadayhi don alqur'ani ba an ce musaddiqan lima bayna yadayhi kenan abinda a cikin at-taura bai saba ma abinda ke cikin injila ba sai cikin hukuncin da an ka shafe sannan kuma shi annabi Isa da ya zo ya gaskatar da annabi Musa bai karitar da shi ba waɗansu malamai suka ce a'a dukkan shi musaddiqan lima bayna yadayhi min saura ta akidi ne shi annabi Isa yana mai gaskata abinda an ka bashi na at-taura wato abinda ya gabace shi na at-taura kaga baina tsakanin yadaihi hannayen shi in an ce tsakanin hannuwa to kaga amma na alqur'ani yana nufin da yadaihi bi ma'ana amamahu domin kalima ta yadaihi tana nufin hannu baina yadaihi tsakankanin hannayensa amma ana nufin amamahu dan ka fahimta da kyau dan ka suka ce ah baina yadaihi to ita at-taura ina hannuwan su suke balle ka koma neman hannayen at-taura ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى إذا التوراة إنكم إنجيلا wato shiriya ce wa maw'izatan kuma wa'azina lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala in mun dauki injila ce dama ita at-taura an faɗe ta inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur dukkan kuma littafan da Allah ya sabkar suna dauke da shiriya kuma haske ne da su ne ake gane tauhidi a bauta ma Allah da su ake kasancewa mutane nagari ba haske kana cikin haske na ampul ba ko kana cikin haske na birni wannan ba shi ake bukata ba a'a haske kana akan tauhidi tauhidi ka gane abin da Allah ya ce ba haske ba irin na karatu wanda za ka yi na boko ka san yadda ake samun kuɗi ka san yadda ake samun matsayi ka iya tuwa-tuwa amma ba ka san yadda ake bauta ma Allah ba kana cikin duhu dufai dufai dufai dufai imani shine haske an gane ko sanin Allah shine haske duk abin da ba wannan ba shine duhu aw man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas in mutum na da imani duk aikin da yake yi sai ya sa tsoron Allah a ciki likita in yana san Allah zaka iske komai zai yi zai tuna Allah subhanahu wataala dan makaranta in ya san Allah zai sa Allah gaba Allah ya taimake shi shugaba in ya san Allah zai sa Allah gaba Allah ya taimake shi ko ba haka nan bane malami in yayi aiki da abin da Allah ya sanar da shi zai sa Allah gaba wannan shine haske amma da ganin dubarar ka za ta iya fitar da kai in ka saba ma Allah kai kana cikin duhu ka bata Allah ya ganar da mu wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wato shiriya ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala su wane ne masu jin tsoron Allah Allah ya bayani su a cikin suratu Ali Imran wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqina masu jin tsoron Allah sai Allah ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كاجبهم ما في إيمان المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء سوني وأن سكي تيد دوكي يسو أتكين حنير الله أتكين لوكتين سنني دا لوكتين سوكي آآ دا كاجب تنا توا ينزو أنشبو موبن يني تو إيماني بابش ko ya yi karamci domin masu ba Allah ba su cewa akwai lokacin tsanani sai su ce mun fi son lokacin tsanani ma mu bayar ko ba haka nan bane a gane mai son Allah da gaske sai in kana cikin matsala kuma ka daure ka bayar amma wani da ya zo yau ba a yi ciniki ba almajiri ya zo sai ce gusa ba wuri kana ganin ko ciniki bai maka ko ka ka haɗu min haka ga amma wani wallahi ko bai yi ciniki ba yana iya ba da sadaqa fi sabilillah saboda yadda shi da Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ko kun kiri wanda yake yana da miliyon 100 sai kaga ya bada miliyon 2 ko miliyon 3 cikin aikin Allah in Allah ya rage masa dukiya ta dawo miliyon 50 yana iya ba da 1 da rabi in Allah ya rage masa dukiya ta dawo 20 yana iya ba da jikka 500 in yana da miliyon guda zai iya ba da jikka 100 in yana da jikka 100 zai iya daurewa ya ba Allah jikka 10 in jikka 10 gare shi zai iya ba Allah jikka in dala 100 gare shi zai iya ba Allah dala 20 ko dala 10 in dala 10 gare shi zai iya tara dala biyu ba Allah in yana da dala biyu yana iya ba Allah dala guda yunfiquna fi sarra'i wad darra wal kadhimin al ghayb su al muttaqina sune masu hadiye hushi daga cikin sifofin su wal afina anin nas da masu yafi mutane ba a so mutun ya zama to bai yafi ba kai kowa yi ma sai ka rama a'a mai tsoron Allah ba haka yake ba so da yawa ana yi masa sai ya yafi ya kauda kai ya ci gaba duk da yake macuci in yayi dai ba a sake yadda da shi amma ana yi a yafe mai domin in kai yafe to kai ma kana son Allah subhanahu wataala ya yafe maka ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ku ba ku son Allah ya gafarta muku in ba a gafarta wa kai ake gafarta ma shi yasa duk mutumin da bai son ya yafe yafi kowa son a yafe mishi waɗanda yau cikin hanya in sun kai accident ka dan bugi danja su sai ka ga sun kokarin su kama sai an je asirin sai an yi kaza shi bai da kaddara wannan lokaci sai ce mi ne sanin ka ba ka gani ne kaza kaza kaza kaza amma shi in ya bugi motar mutane sai ga yanzu shi na makarkata to kun san dai duk musulmi muke yanzu na kasan duk musulmi ake batucin banza da yake subhanallah to Allah ya kyauta wallahu yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala ce yana son masu kyauta walladina idza fa'alu fahishatan su masu tsoron Allah su ne waɗanda in suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko ko suka zalunci kawunan su suka aikata zunubi zakarullah ba suna da Allah ba mai dogewa akan sabon Allah bai tsoron Allah walam yusirru ala ma fa'alu Allah ce ba su dogewa akan abin da suke aikatawa wa hum ya'lamun suna da sani akan haka mu tsaya nan akan cikin sifofin masu masu takawa sai Allah ce wal yahkum ahlul injil
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Allah subhanahu wa ta'ala ce wal yahkum ahlul injili nan wal yahkum zaka ga lamun tana da sukuni a wata qira'a ta hamza wal yahkuma ahlul injili to menene bambancin tsakanin waɗannan lamomin guda biyu in muka dauki qira'a ta hamza wal yahkuma allahu lamut ta'lili don yayi hukunci ahlul injili waɗanda aka saukar ma injila bima anzalallahu fi game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin shi to don Allah ya saukar da shi don su yi hukunci to don bi Allah ya saukar da shi sai a ce to ina ta'alluqin ta'alili waɗansu malamai suka ce ai wa qaffaina ala atharihim mun biyo bayan waɗancan annabawa da suka shuɗe da annabi Isa liyahkuma ahlul injili bima anzalallahu fi don su ahlul injili su yi aiki da shi waɗansu malamai suka ce a'a wa atainahu injili injila ko ba haka ba mun ba annabi isa injila an gane ko wali yahkuma ahlul injili bima anzalallahu fi dan su wato aiki da shi ko kuma at-tauran nan mun sanya ta hudan shiriya wa nuran ta zamanto haske wa mau'izatan ta zamanto wa'azi kuma wali yahkuma ahlul injili bima anzalallahu fi dan su yi hukunci da ita an sabkar da ita dan ai hukunci da ita wannan kira'a za mu samu abin da zai mata shaida za mu samu abin da zai mata shaida a cikin alqur'ani ko ma a cikin suratul nisa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah kaga shi annabi dan yayi hukunci ko ba haka ba sannan kuma shi littafin dan yayi hukunci ko ka koma cikin suratul baqara Allah ya ce wa kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه أن سبك للتاهي دنيا يكمتي تو كما أنجيلا سنة دقت كل تتفند الله يسبك إن أنت للتافي يكمتي أقوم زوا بريشي إن أنت النبي للتافي يكرنت للتافي يي بيان أبين دكت كنش أي يكمتي دومين للتافي باتفيا زي يزور ربي زي يكمتي دكانسا mun fahimci wannan da kyau ko a qira'a ta jamhur wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi kenan ku yi hukunci annan allamu lamul amri ake kiranta kenan ku yi hukunci ya ku mutanen da aka ba injila bima anzala Allah fi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar to kuma Allah ya yi uku umurni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya hukunci da alqur'ani wa anihkum bainahum bima anzala Allah kaga uhkum fi'li amrina kai hukunci wal yahkum allamu lamul amri su yi hukunci kaga an yi taro duk da yake sigar ba guda bace amma dai umurni ne da ai hukunci da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar malaman nahawu sun kace kai hattara lamul amri ba kaga na kiranta lamul amri ba wago da anka ce wal yahkum in wawun ko fa'un ko wani harafi ya zo gaba gare ta sai a yi mata sukuni a daure ta kak amma in babu harafin da ya gabace ta to kasara za a yi masa a cikin suratul talaq Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kaga ya ciyar zaka fassara shi kenan lamul amri ce amma saboda nan za a fara magana da ita an kai mata kasara wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi su yi hukunci da abinda Allah ya sabkar ko dan su yi hukunci da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya sabkar ba fa ulaika humul fasiqun wadannan sune fasikai wadannan ayoyin akwai maganganu da dama a kansu na farko waɗansu suka ce fa'ula'ika humul kafiruna da fa'ula'ika humul zalimuna tana da alaka da wa da yahudawa fa'ula'ika humul fasiquna tana da alaka da kiristoci ina fatan kun fahimta da kyau domin ita an ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur sannan an ka zo man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun amma an ka ce wa qaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam sai an ka ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiquna wadansu malamai suka ce a'a wato su da kafirun da zalimun da fasiqun suna da alaka duka da ahlul kitabi ne gaba daya an gane ko kenan da kiristoci da yahudawa fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humuz zalimuna fa ulaika humul fasiquna to amma anan ya za mu fahimci irin waɗannan kalmomin da tafsirai da malamai suka yi daban-daban waɗannan ayoyin in muka ɗauke su duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya sauka ba ya kafirta da waɗannan ayoyin ne yan boko haram suke yawo sai su zo kaji an ce duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya sabkar ba fa ulaika humul kafiruna kafirai don haka ya halatta a yaƙe su ya halatta aje a sa daban cikin masallaci saboda su waɗanda ke sallah cikin masallacin sun yarda da wannan hukuncin da ake musu shi ko yarda da hukuncin justice kafirci ne shi kenan duk al'umma sun zan kafirai shi yasa in sun kama ƴaƴan musulmi sun je waɗanda sun zan bayi wannan akida ce daga nan suka samu ta to amma bari mu gani yadda zamu gabatar da bayani na farko sai mu ce kullun in ka ji an ce aya ta sauka ga ahlul kitabi mu musulmi da an ka kawo cikin alqur'ani dan mu dan mu wa'astu abu na biyu wadda al'ibratu bi umumin lafzin sabab abu na biyu kalima ta kafirci da kalima ta fasikanci da ta zalunci malamai sun yi musu fassara guda uku a nan waɗansu malamai suka tafi cewa fa'ula'ika humul kafiruna fasikuna zalimuna duk sun hita daga cikin musulunci domin kalima ta azzulmu wani lokaci tana nuhin kafirci wani lokaci tana nuhin laifin da bai kai kafirci ba kalima ta alfisku wani lokaci tana nufin kafirci tana nufin abin da bai kai kafirci wani lokaci kalima ta alkufru wani lokacin tana nufin kafirci wani lokacin tana nufin abin da bai kai kafirci ba yanzu misali sai a ce wani ya kafirce ma ni'imar Allah ko ba haka ake cewa ba ba ana nufin ya fita daga cikin musulunci ba kun gane wannan da kyau wani lokaci kuma an ce kafir ana nufin mutumin da yake kafiri zai da wuma cikin mutar jahannama wani ne ita to mallam ba mu misali a alqur'ani dan ka san akwai shi ne sai dai qur'ani in ba alqur'ani ba bayyana to Allah subhanahu wataala ya ce bani isra'ila wato wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna da aka ba su abinci suka ce ba su yarda ba lan nasbira ala ta'amin wahid ko ba haka ba fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard sai Allah ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba ko ba haka nan bane walakin kanu anfusahum yadhlimun kansu sun kasance suna zalunta to da suka ce ba su son wannan abincin sun fita daga cikin musulunci bai fitar da su ba kalima ta fasikanci wani lokacin tana nufin kafirci Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika kaga nan mu'mini bai zama tsaye da fasiki to amma a wani wuce Allah ya ce walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa kaga nan al kufru ba take da al fusuq ba dan haka sai kun yi hasara kalima ta al kufru da larabci tana nufin rufe abu shi ya sa manomi suna ne al kafiru a larabci dan haka Allah ce kamar sale ghaifin a ajabal kuffar nabatuhu al kuffar na ana nufin masu noma kar ka zo ka ce al kuffar nan kafirai to kaga ashe duk mutumin da ya rufe ni'imar Allah ko karama ce za a siffanta shi da cewa ya rufe ni'imar Allah yayi kafirci to shi yasa waɗannan mutanen kar su zo kawai kai tsaye su zo su kafirtar da mutane an tambayi ibnu abbas radiyallahu anhu yace innahu laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayhi ba wai da an kace fa ulaikumul kafiru ba ana fin wadancan kafirai kafirci mai fitar da mutum daga cikin musulunci innahu wato laysa kufran yanqulu anil millah yace ba kafirci bane wanda zai fitar da mutum daga cikin musulunci kaga ba su kawo wanga asar imamu al-hakim ya fitar da shi ahmad shakir ya tabbatar da ingancin wannan asar na ibnu abbas sheikh nasiruddin al-albani ya tabbatar da wannan amma suna kawo wannan ba su kawo saboda bai dace da ra'ayinsu ba ina fata kun fahimce ni shekul islam ibnu taymiya yace wa man lam yahkum bima anzalallahu wanda duk bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba ai al mustahillu lil hukmi wanda ya halatta da cewa ya halatta ai hukunci bi ghairi ma anzalallah ba da abin da Allah ya saukar ba amma in baka hal halattas maka yi to wannan hukuncin ka daban wannan shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa imamu ahmad an tambaye shi an kace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna fa qala imamu ahmad yace kufrun la yanqulu anil iman kafirci ne wanda bai fitar da mutum daga cikin imani to ku ina na kuka samu damar da za ku zo ku kesara ibnu abbas ko ba haka da bane ku kesara wato imamu ahmad imamu ahlus sunna wal jamaa ku ketara shekul islam ibn taymiya sai ku zo ku kawo naku ra'ayuka gaba ɗaya ku zo ka fitar da al'umma kuna kashe su waɗannan ayoyin kun ji raddi akan su kuma ya kamata su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a kalima ta kafirci wani kusan tana nufin zalunci wal kafiruna hum zalimuna su ne kafirai su ne azzaluman kenan kaga inna shirka la zulmun azim nan kafirci ne a wani lokaci tana zuwa bana mara kafirci ba waɗansu malamai suka ce a'a in an ce kafiruna ana nufin sun kafirce ma Allah sun fita daga cikin musulunci in an ce azzalimuna sun yi hukunci wanda zai zuwa zuwa ga wani su amshi dukiyarsa ko su zalunce shi kenan azzulmu li annahu yata'adda ila gairihi amma an ce fasiquna hukuncin da saba ma Allah ne amma bai kai ga kafirci ba wadansu malamai haka suka fassara su ina fata mu fahimci ni kafirci fita daga cikin musulunci zalunci yin hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba kuma ka zalunci wani ya kai zuwa ga wani fasikanci kai hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba amma bai kai zuwa ga wani kuma bai fitar da kai daga cikin musulunci in an ce duk mutumin da ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba kafiri ne ai da ina ganin babu wanda zai fita tunda a gidanka yanzu yau kana hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba ko ba karan bane tsakanin amarya da uwar gida an yi rikici an yi kaza ta yi hukunci irin na son rai ai laysa hukumun bima anzalallah ka kafirta kenan kaga su ma ai sai su kafirta Allah ya shirye da mu to wadansu malamai suka ce a'a za a kalli ahwalun nasi ne shi wannan kafirun da fasikun da zalimun dukkan su suna iya fitar da kai daga cikin musulunci suna iya barin ka cikin musulunci amma kallon da za a yi yau su za su fitar da kai daga cikin musulunci shine in kana tunanin akwai hukuncin da yake yafi na Allah hukuncin da za a kai justice in kana tunanin yafi na Allah ka yi ka kafirta in kana tunanin hukuncin da za a kai kotu tun da wani bai san justice ba daidai yake da na Allah ka kafirta amma in ka san cewa hukuncin Allah yafi na nasu amma don son ranka kakkai ka san na Allah shi ne yadda ta yi to nan ba za ka fitar da kai ba sannan waɗansu malamai suka ce a'a in har ka halattar da kaga in ka halattar da cewa ya ya halatta ayi hukunci da abinda ba Allah ya sabkar ba waɗanda cewa Qur'ani lokacin shi ya wuce ko ba haka ba le Qur'an est dépassé an rage an wuce lokacin Al-Qur'ani wani dan siyasa ya faɗa wannan a ƙasar Niger lokacin conference national Allah ya haukatar da shi da ya haukace kuma ya talauce aka sai da gidansa yanzu masallaci masallaci akwai ana sallah a cikin masallacin a cikin gidan gidan shi gaba ɗaya aka sai aka mai da shi masallaci ya haukace ya yi wa alqur'ani suka dan haka duk mai suka zuwa ga alqur'ani wallahi halaka za su cin mai duk yadda kake ganin kana wayo kana dubara karshe Allah zai tarwatsar da kai duk abin da ka tara da waɗanda kake takaba da su Allah ya maganin ka don haka in ka halittar da ayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ka kafirta ko da baka ma kai shi a kotu ba to a haka ne da ku rarrabawa ku gane wanda ya kafirta da wanda bai kafirta ba dan mu yanka dauki wannan Nijar ba mu san irin inda za a kamuwa ba dan hada malamai rikici ya taba kama su suka je suka kai kotu to kaga an kai haka ne yan yan boko haram sun samu sa'a su ce wa mallami hukum bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun su kafirtan muna da malaman mu wanda kuskure ne aka yi wanda hajjuju wanda zai yi shari'a yace ni ba zan yi muku shari'a ba don ni ina rike da kundin turawa ne ƙarya ce ku kuma kuna rike da alqur'ani gaskiya ce kuma kun ce in yi muku shari'a ya mai wanda yake rike da gaskiya ya zo wajen mai ƙarya ce masa hukunci amma saboda zaluncin da turawa suka yi sun hana duk abin da yake da alaka da muhimmancin tafiyar da al'umma sun karɓe shi haddin zina yana da muhimmanci sun hana sun ce alƙali kakkai haddin balawo yana da muhimmanci sun ce kar a yi tafiyar da shaida ta al'amurra masu kyau na gida da kaza sun ce kar a yi suna nan da hannunsu amma ɗaurin aure ku je ku yi shi ma yanzu sun dawo suna sai sun rushe shi gaba ɗaya an ɗan fara kaɗan kaɗan kaɗan amma wallahi tallahi Allah subhanahu ta'ala sai ya tabbatar da addinin sa walau kari hal kafirun ko da kafirai sun kyamace haka Allah subhanahu don haka dai ayoyin in uwa ku fahimce su da kyau kan mutum ya zo ya maka tawili saboda suna zuwa su tawili da irin waɗannan ayoyin su ce kaza su ce kaza su ce kaza a'a kun ji magana ta magabata kuma kun ji magana akwai hadisan daga nuna cewa mutumin da yayi kaza ya kafirta alhali kaba'ira ce aikata ba sabon Allah ba kenan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan lokacin da wadansu daga cikin khawarij suka suka yi masa tambaya wanda ake cewa Abu Mujlin ya ba su fatawa sai suka ce ka ji tsoro baka gaya mana ba Allah ya ce man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafiruna kace ba su kafirta ba wannan ba gaskiya bane kafirai ne to tun wancan lokaci ne shekara dubu ɗaya da wani abu akwai irin waɗannan mutanen amma saboda waɗansu ba su yi karatu ba bu san yadda waɗannan abubuwa suke tafiya ba sai su je su abin nan sannan su kawo maka shubuha to yanzu wannan hukuma kafira ce to ya za a yi kai aiki a cikin ta ko ba haka nan bane al annabi yusuf ya yi aiki karkashin hukuma kafira zaka ji tsoron Allah ne daidai gurgurdon abin da Allah ya baka ko ba haka ba shi da kanshi ya nemi ma a bashi matsayi ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala yace wato wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ij'alni ala khaza'in al-ard annabi yusuf yace ka bani in zamanto minista na noma a wancan lokaci inni hafizun alim ni mai ilimi na mai kiyayewa ne kuma mai ilimi nake to kaga wannan sarkin kafiri ne don Allah ya ce kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki fi shari'atil malik amma duk sun kauda kai daga wannan su dauko wannan shubha su dauko wannan shubha su dauko wannan shubha Allah shi wani tsari da irin waɗannan fitintunu ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi mu san cewa kuma ya duniya komi girmanta wallahi karama take da kuma lahira sannan kai baka isa ka kawo abin da Allah bai kawo ba akwai annabawan da kashe su aka yi akwai annabin da zai zo mutum biyu ne bayan sa akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ne bayan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai annabin da zai zo babu kowa tare da shi ko masu tabbata imani da shi ba to kai cikin kwana biyu sai ka zo kawai ka ce kai na zaka tabbatar da daula ta musulunci a'a sai in Allah ya so wani mutum annabi na amma ka ji ko mutum guda babu bayan shi wani mutum mallami na kuma fiye da mutum dubu ɗari suna bayan sa ko ba haka nan bane to sai a ce dan wancan babu mutanen da suka bi shi shi ko wannan saboda mutane sun bi shi shina matsayin malami ya fi annabi ba zai fi annabi ba ya kamata mu ji tsoron Allah an nuna mini lokaci yayi dan uwa mu yi hakuri sai gobe Allah ya kai mu na rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh